in an ga wannan ya mutu da abin magana bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in um yau goma ga watan jumadal ula shekara ta 1947 wanda ya daidai da daya ga watan nuwamba 2022 miladiyya kitabul askari ko ranar yi alama kuma to ga shi na shi fasulun aljama'a da sunatun mu'akada ko kamar mun shiga ciki eh ta mun yi magana akan waɗanda walmutayammimu lilmutawaddi'ina ko yana magana kan limanci yace walmutayammimu lilmutawaddi'ina yanzu yana magana akan waɗanda su su wato karaha ne ai za mu koma can baya fa yukrahu al-aghlafu wanda yake da roba ba a san yin limanci zama liman wal aqta'u da wanda yake da karkin hannu bala shallu da wanda yake da shayayyen hannu wal a'ma da makahu wannan duk wani lokaci karahan sai kaga suna magana idan ya ai mutum in yayi ba ajin da za a sa a ce salan babu ita ba musamman ana magana ratibi to ka aje a samu wanda yake kamala salan ba su cika ba to a ciki nan wanda kuka zaka ga ma menene me zai sa kawo shine kamar makahu makahu duk wata kamalan sallah zai yanda zai tsaya haka za ku tsaya inda zai rukuyi haka zai rukuyi za ku haka zai zai sujada haka za su sujada shi yasa maganan al'a'ma wannan magana ce mai magana ce mai rauni an fahimci karaha na malikiya nan ba wai karaha ne na gadi na misali kawai ka zo ka samu wannan sallah ka ce kana son ka samu fallan jami'i ba duk da daga baya mutu akhirul maliki haka suke dauka to amma bai kamata ya zama haka ba galibi zaka samu wani lokaci abu ne malamai sun sani sun ma sun san sunna ce sosai amma wani lokaci ka sun yi tsalakin karaha abinda suke magana kar ya zama wannan shine abin da za a tafi akai matsayin ka'ida ko sun limami ratibi ko abin da ya kamata wannan to shine zai ke maganan almutayammim mai taimama lil mutawaddiina ga masu ga masu alula a kusa akwai hadisi kai tsaye kan wannan sunan abi dauda a taqasim al-anwa da ibn hibban musan da imam ahmad da abdullahi ibn amr ibn al-as lokacin da yaje yaki na zatu salasil ko waninta ina gabashin zaki salasin da ya je sai ya tashi da yana da janaba na dinga shi nan ma kamar ya kawo ta ya je yana da janaba sai sai sai ya taimama da ya taimama shi kenan sai suka bi shi tunda shi shine shugaba malamai sahabbai suna da wata wata tarbiyya da maza Allah ya musu duk wanda aka shi ne shugaba to in yazo da ijtihadi ana haƙuri ijtihadin sa saboda ko shugaba ne yayin da yazo da wani abin da yake kai kana da ra'ayinka wanda kake ganin wallahi ita shi tafi sai yazo da wani ijtihadin sa to zaka haƙuri da ijtihadin sa ko mai gida ne kai kana da ganin ga ra'ayin sa amma ka abin shi mai gida ya fi zaba sai ka haƙuri da ijtihadin sa to amma yanda suke yi shine idan aka bar wannan wajen shi wannan shugabanci nasu ta saraya za su kawo wajen wani wanda yake su sani a gaya musu abin da take har bayan mu sama zalla aka saka kai za ga an tafi ai tafiya su kabul ahbar ya bada fatawa an ga wani dabbar ruwa a ci da aka tafi ba sai mashi komi ba da aka dawo suka zo suka kawo wurin Umar suka ce to ga abin da kabul ahbar ya fada to haka su ma sahabbai suke kaga Abdullahi bin Amr bin As bai da kusan ya jinkita lokacin musuluntarsa mutum ne mai fahimta mai tsaron kwana Allah ya masa fahimta shi dama haka Allah shi tun a jahiliya to amma shi Amr bin al-As a ba ba ba dan bayan shi baban Amr bin al-As shi da mazala yana musulunta ya rika bashi makamai saboda yadda Allah ya masa fahimta sosai kusan shi ya fara kawo musulunci nan Afirka a Masar kuma da yawa za ka ga rigima da ya rika yi da Rumawa da wasu daga cikin arna na Afirka nan to ya rika yi amfani da wani hikimar nasa abinda ma ba sai ya amfani da kasakari ba sai ga nan da ya cin sana shi ya da wannan saboda haka to kuma wanda ke da irin wani ba ka rasa shi da ifikin sosai shi ma mai kwari a addini ba wai a baya ke addini ba to shi kawai sai ya zaɓi kawai bari ya taimama kawai lokacin sanyi ne sai ya ja sallah sai ya ja sallah a haka to da aka tafi suka koma wajen matsala sai suka tsegunta masa tsegumi na halal cewa wato ga abin da abu ya yi sai mazala ya tambaye shi da ya tambaye shi shikenan sai sai ce shi shi gaskiya ba wato yana ganin kare ba zai je ya kashe kanshi ba ba zai je ya kashe kanshi ba kawai ubangiji yana da rahama a wajensa sai mazala yi dariya wani hadisi hadisi ya tabbatacce ya zo ta hanyoyi da dama wanda suke suna karfan juna to wannan shine asalin babu to su kuma nan fuka hawo daga bashi suka gina maganganun su akan cewa wannan me za a dauka alawza'i sai ke dauka cewa to yanzu tunda shi wannan amir ne to yajuzu lil amir la li ghairihi ga shugaba wannan sa kuma kawai makaro inda su su sauran su Imam Malik suka faɗa sai Imam Malik da yawa daga cikin malamai Imam Ahmad ruwayan ake rawaitowa daga wajensa Muhammad ibn Hassan al-Shaybani Hassan ibn Salih ibn Hayy daga cikin malaman Iraki daga cikin kuma malaman Madina malaman Malik Rabi'a da Sahih al-Ansari duka wannan ra'ayin su kenan makaruhi kare zama shine shine wato abin da ya kamata a ta alkinta shi to amma akwai daga cikin malaman malaman Malikiya Muhammad ibn Maslama al-Madani yana daga cikin kalifofi na Imam Malik a Madina shi yana ganin a iya yi saboda waɗannan hadisai da suka zo kai tsaye ne a babu kuma suka ce ai wanda ya taimama shi ma ya yi wajibinsa ne a babinsa kamar ne kamar mai safa ne ba mai wanda ya shafa kan safa ko hufi ba wato wanda ya wanke kafa ya bi shi ai kowa ya yi wajibinsa ne kowa ya yi abin da ke ya halitta yi wannan shi ne ra'ayin su Muhammad ibn Maslama al-Madani daga cikin malamin Malikiya kuma shi ne ra'ayin Imam Shafi'i kuma riwaya ce daga da kausa take daga Imam Ahmad kuma wannan shi zabu Ibn Hazm al-Zahiri wannan kuma shi ne ra'ayin da yafi karfi gaskiya cikin cewa ya halatta mai taimama ya bi mai mai yayi limanci ma mai mai faradi mai juma'a wannan mai juma'a malamai kun san akwai wannan maganar karaha din ita kanta da juma'a da da janaza wannan suna cewa ila idza ta'ayyanat musamman janaza wanda shi tambayar da ka taba yi da farki ko amma ko da misali liman ya zo ya yi taimama shi ne shi limamin juma'a mukaddara shi ne shi sarki ba malamin da yake cewa juma'a ba ta yi ba malamai galibi ba sa cewa juma'a ba ta yi ba illa iyaka dai suna cewa dai ya ya kara kuma suna cewa inda ya kamata ma ba sai ya yi juma'a ba ya zauna a gida su a wurin malikiya ya juzu lahu an takhallafa anil juma'ati saboda ita juma'a tana da badal amma dai duk wannan ai ubangiji ne ya shar'anta masa ya taimama mutukar ya zama faqidul ma'i da gaske to kuma bai kamata a raba shi da wani abin da yake ubangiji ya shar'anta masa ba ubangiji na sai ya ce in ku ta zuwa ku sallah ko ka rasa ruwa to amma ban da juma'a da juma'a kuma ta shiga cikin sallah ta shiga cikin wacce sallah da aka yi magana jana'iza ta shiga duk abubuwa sun shiga saboda haka magana na malikiya wannan magana ce wacce take akwai akwai rauni saboda haka dai dinnan malamai da mamma karaha suke magana ba ga wani wanda aka ce ya ce wai ya ma hana ba yayi ya sarha adabul jawaz in ba Muhammad ibn Hassan ibn Hanafiya ba kamar yadda shi Muhammad ibn Hassan a cikin al-asl mawsud yake danganta masa ta kanta wannan magana tana bukata a bincika ga hanawa da yake shi ma karaha ce ko ko adabul jawaz yana haramtawa ne in kuma zama haramtawa yake to wannan gaskiya magana ce mai rauni ba ta da ƙarfi saboda ka almutayimmil mutawaddiina wannan as-sahih abin da yafi inganci a wato shine wannan babu wani jawazi ne kawai ya halatta ya halatta musamman ya zama liman ne kuma mai fadala shine limami ratibi to ai ba sai an zama an ba an kunyata shi ba a zo a ce kare limanci da saboda kowa ya yi fara lokacin sa ne sai wa zu salasin wal juruh as-sa'ila da kuma wanda yake da salasin bawali wal juruh da kuma wanda yake da miki wanda yake as-sa'ila tana gudana miki na gudana ana ganin shi gashi yana gudana ba wai kafe waye ba lil asihai yazo ya samu masu lafiya lausu ya yi musu limanci su ma malamai sun ki wannan kamata har da wanda yake da matsala ta sahibu inflatin rih wanda za ga rihi na yawan fita a duburansa haka su ma duk malamai suna sun sa daga cikin wanda suke ganin bai kamata ya wannan ba shi maganan guda biyu maganan farko zu sallah sun ga wannan hadasi ne kai tsaye shi wannan hadasi ne haka wanda yake duk a wato yake da fitan iska sosai shi ma na hadasi ne to shi za su daga cikin malamai irin su al-ahnaf suka yi magana cewa ba bai ba halatta ba saboda shi ai hadasin mutaye muhakkak ne hadasin sa abu ne tabbace to kuya za ku je ku bi wanda yake shi rukusa kai aka masa kun fahimci maganar su amma galibin malamai su ma karaha suke faɗa irin su hanabila irin su su imam malik sauransu duk wato karaha suke faɗa idan mutum ya bi to wani ba za a ci mishi dambe ba saboda kamar da muka faɗa ka'ida shine duk wanda in ya sallarsa shi ɗaya ta yi baka da ce za ka ce sallarsa ba ta yi ba to idan dalilin ya sa ka bi shi wani babu da shi ka zo a har a eh ko ka sani eh in ba shi wannan matsalar da su a hanaf suke cewa ma in aka sallar sallar ba ta yi ba saboda ai kai kasa akwai akwai najasan kasa akwai najasan najasan abu ne tabbace to amma ai shi najasan shi ko da akwai tabbacin da ya ya da wahalan ya raba kansa da najasan sai shari'a ta mai da ita kamar babu ita a irin wannan yanayi shi ne shi kaman babu eh kaman babu ila ya kai ana ana cewa musahabi ne ya rika yin alwala ko wace ko wace sallah kuma na fili in zai yi kuma ya sake sabunta alwala sai in nafilan da take sajada da ita wannan farin eh kamar rawatin kamar zai shafa da wutar yana kamawa ya shafa da wutarinsa wannan malami suka ce babu laifi saboda shi ba zai iya da usul ihtiras zai iya raba kansa da wannan abubuwan ba amma dai abin da galibi malamai suka tafiya zuwa gare shi shine in kuma in aka bi to wannan ko da akwai karaha to wato ba za ka ce babu akwai sala ta ɓaci ba wannan shine magana da girma in mutum ya samu larura tabbas bai kamata a sa shi da ya zama mawara ciki ba musamman da larura ta najasa kaga wani abu ne wanda ke ai najasan sa abu ne a tabbace to sai a kauce in kuma dalili ya sa kuma an bi shi kuma kar a tsananta a cewa dole sai an kamar sallah ko a ce a ada shi waqti ko a ada wujuban ko wani abu makamancin wannan duk wannan ba to sai shi aljuruh aljuruh kusan abinda galibin malamai suka fi tafiya akai shine ai jini na jasa ne sai dai gwargwadon da ba zai yi a rabu da shi ba kamar jini wanda kawai yana ke dan jiki haka ko kuma wanda yake dan kankan ya sun taba riga haka to wannan suna cewa saboda akwai usul ihtiraz wannan ba za ka shi la ibrata lahu ba ba amma wanda yake asaila yana gudana to kan da zai taba riga wannan sauran sai ka ji kawon kiya an fahimci maganar su su anan wannan akwai dan sabani da wasu ke dan hikaitowa sabani ne dai mai rauni galibi malamai abin da suka tafiya wasu masu na kaso ijma'i aka cewa jini wa na najasa to shine ana yake kaga shi ma najasan sa a wajen daukacin malamai najasa ce muhaqqaqa a yanke an tabbatar da ita to shi ma akan wani suka gina wannan wannan sabanin cewa kar a bi shi sallah to kada ya sa shi liman ratibi wannan kamar yafi falal yafi amma dai idan misali shi ma ba zai iya rabuwa da wannan jinin ba yana ta yana ta mikin na ta gudana to in an bi shi wannan ba za mu ce salan ta ɓaci ba kamar da malikiya suka faɗa kaga ba su ce salan ta ɓaci ba illa dai karaha suka faɗa lil asihai ga ga wanda suke wato wanda suke lafiyayyu wannan kaidi ne mai kyau wato idan mai salasin bawali yayi mai yayi limanci mai salasin bawali irinsa ko mai mai mai infilatur rih ya yi ma mai irinsa ko mai miki ya yi ma mai miki irinsa wannan kaga ba ba kara haka kwata to ya zasu yi ai dole dole haka zasu kamar yadda ji su ne kamar yadda mai mawaki cewa fa illam takun illa al-asnata markaban falaysa ladal muttar illa rubuha to sai za su yi ba zai yuka dole sai su aje kafa a waje daya hukuncin su daya to sai wa badawi lil hadirina sai mai ɗan ƙauye ga ɗan birni. Akwai hadisi a wannan babi hadisi ne za'ifi, hadisin la ya umman da arabiyin muhajir. Hadisin da Ibn Majah ya ruwaito, isnadinsa akwai rauni akwai Abdullahi bin Muhammad at-Tamimi. Watsatse ne munkarul hadith, wanda Imamu Al-Bukhari da Ibn Hibban da waninsa suka faɗa kan cewa hadisin bai tabbata ba, hadisi ne wanda talif bai tabbata ba. to amma su abin da sa suke suke suke kawo karaha saboda aljafa da kuma qillatu haya galibi baka rasa wanda yake da wannan ana magana fa kauyen wanda bata shigo alƙarya ba wanda babu masu ilimi a wurin akwai kawai da za ka gani cikin ikon Allah su su maraya ce a ilmance wanda ba su ake magana ba ana maganan ƙauyen da za ka gani a duk inda suka gada ma wajen bauli ne a wajen su duk inda suka gada suka zaman su haka zama ne wanda ke akwai na rashin kunya sosai akwai wato jafa'i za ka ga wasu abubuwa akwai akwai wauta to wannan duk wanda ya saba ai ka san duk ka san duk wanda ya saba duk wanda ya samu to ran da ya fito to sabu take wa ran da ya fito kawai sai ce muka annabi bo to a irin wannan kuma kuma alimanci ana buƙatar mutum da yake da cikakken kamala ai kaga ya kawo maka maganar cikakken muru'a sai ka kan mutum ya asa shi a matsayin limanci to amma ya zama misali shi ne wanda ya fi ilimi kuma ba a ganin alamu wani kawai tare da shi to ai ya riga ya birnin ce kuma wannan babu matsala ba wai ana magana wai da wuyin wasu wai asali ba ana magana a ɗabi'arsa akwai wanda da ana ganin kauce a ɗabi'a ba ana ganin waya asalinsa ban ba haka ba in aka ce ba kauye kauye aka ga abin sai zama ya faɗi zai je waje da da yawa ya ɗabi'a eh to akwai wallahi wannan sai ka ga kamar wato abin abin wani lokaci ana ta yan birni suna yin ba'a ne ba ‘yan ƙauyawa amma sai ka ga sai ran da suka zo ɗin kuma kuka haɗu sai ka ga lalle ana yin wasu abubuwa garara garara kuma ba wai rashin fahimta ba a saboda su a ta haka suka saba ko kuma da ‘yan Najeriya ya zo sali mu da muke ganin mu ba ‘yan birni da muka je inda muke hafi min barataka an sami wasu abubuwan ba wane ne nake ganin a bidiyo ne na ko babulatani ne kuma ne ne ya zo wucewa irin irin wannan hanyar ne wanda yake karau ne haka wanda yake za ga yana ganin kansa hanya ne wanda yana ganin kawai sai yace ya ce shi ba zai wuce wurin ba ya ka ya ce a ai faɗi ne to akwai wannan sai wa musafirul muqimina da kuma ayarin matafiya ga masu ga masu zaman gida makaruhi ne a malikiya a ai musu ya musulmanci wannan haka galibin wato take mashhurin mazhab na malikiya cewa wanda yake matafiyi wato makaruhi ne yayi ma yayi ma wato matafiya mazauna gida ya musu limanci akwai hadisi da na san kun san shi shahararri hadisi Imran ibn Husayn wanda yana cikin sunan manzo Allah yake cewa idan ya je wajen wasu mutane yaki haka yanzu zai limance su sai ke cewa ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safa ya kuwa mutanen wannan gari ku cika sallan ku mu matafiya ne shi wannan kai tsaye kaga yana nuna matsala yana ya ya yi musu limanci saboda haka suke cewa to wannan kaga wannan hadisin yana cin karo da wannan karaha da su malikiya suka faɗa wannan hadisin hadisi ne na Ali bin Zaid ibn Judan daga daga Abu Nadr al-Munzir ibn Malik daga daga Imran ibn Husayn Ali ibn Zaid ibn Ju'an ya da rauni amma wannan ya daga cikin ahasinu hadithihi ya daga cikin kyawawan hadisan sa ya shi ne mai rauni ne Isra'il ya da rauni ila ya da shawahid da suke musu shaida ya da shahid daga aikin Umar dan Khattab ya ci motsa da sauran sauran wato shawahid da ake da shi Umar san da ya tafi Filistin ba ya musu limanci ba ya musu limanci kaga matafi ne a wannan lokaci saboda haka da yawa ana samun an samu magabata matafiya ne amma da sun je gari kuma sai su yi limanci kuma sai ana ce a cikin adab saboda haka maganar karaha din gaskiya magana ce mai rauni hadisin Ali bin Zaid bin Judah hadisi ne kyakkyawa duk da raunin sa hadisi ne wanda yake yana da abubuwa da suke masa shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama san da yi fatahu aka fatahu makka amma za ka tsammaci cewa bai ai yayi kwarin wa yana musalla yana yin sallah wani kwana goma sha yayi yana yana yin kasar kuma yana yin kaga ta juye nan ne asalin mahaifarsa amma ta juye kuma kaga yana musu limanci ko ba za ka ce wai mutanen maka za su cika sallah ba dai su cika sallah ba saboda haka magana cewa ka sha karaha magana ce wannan wanda take a marjuhiya eh misali a makka eh kaga ayin sallah aka fito maka ai ya rika cika ya rika ya rika yin kasarsa malamai suna cewa kwana goma sha yi su kuma mutane maka za su cika hadisi ne sadaka hadisin ali bin zaid ibn jul'an duk da shi duk da raunin sa da ake faɗa to amma kuma yana daga cikin hadisai wanda sai ya rawaito wanda zaka ga akwai abin lura tabbatarsa eh eh shine wannan ai wanda ya rawaito shine Ali bin Zaid ibn Tud'an daga Abu Nadhr al-Abdi daga Ibrahim ibn Husayn wannan yana isnadin Basra ne isnadin na Basra Ibrahim ibn Husayn ya taba zuwa Basra um yace wala tuqaddamu ala al-hakim sannan kuma idan ba a gaba a shige gaban sarkin gari ko mai anguwan gari ko dakacin gari a shige gaban shi da limanci ko jahili sai an haƙura tukuna sai shi ya ce to kai shiga to wannan irin wannan a irin wannan ƙasa ta wanda su galibi addinin sun bar kowa madaidakun mutane wasu na cewa in sun bar addinin madaidakun mutane kaga wannan shikenan ai dama sun sanar da addinin dama su ana gudun ne kan aje a fitina tsakanin su kan zai su je in mutum ya je ya ce zai rigima da su zai su jawo fitina amma inda suke su sun shelanta alƙawari bi suka yi za su alƙawarin da suka za su kiyaye addini za su kiyaye muku rayuwa ko ba duk wani abu zaka yi na addini kuma sai ka je ka nemi izini abin da ake yi kenan da can ake neman alfarman fada su ba jafar a kano ce ba neman alfarman fada haka a ji a samu su albarka daga baya ka kuma ana musu zalunci su ma jafar suka yi suka yi suka yi wa'azin gwagwarmaya in ku tuna so daga baya lokacin mutacin sabon gandu ko saboda daga baya an koma an koma ana ana kawo siyasa ana waye saboda da abubuwa suke a wancan lokaci a wancan lokaci da ba har yanzu saboda haka idan liman din ko dakacin ba zai samu babu wani wata wani rigima da zai kawo ko kuma ya riga ya sanar da wannan hakkin nasa a wani kundi da aka yi ittifaki kamar mu nan mu ce constitution ya fi fada cewa shi misali gwamnan gwamna ko shi kasa ba rashin sallam shi kenan ya zo ba sai ka ba sai ka tsaya ka ce to liman ni zan yi limancin ko ko kai za ka ko wato shugaba ni zan yi limancin ko ko a ai shi kenan ya riga ya sanar da wannan hakkin nasa amma garin da yake ya shelta zai kiyaye addini a to wannan ba za ka shige gaban sa ba sai shi ya baka izini wa rabbil manzil da kuma wanda yake mai gida ba a shigewa gaban mai gida shi ma wanda kuma shi ma ko shugaba shi ya je gidanka to wanda kai kai da kake da sakana ai kake da sulta a gidanka iko to ba kai ba daidai bane kawai kaga kawai mutum ya je ya je gidan mutum liyafa kuma kawai je shige gaba din malantansa sai bari sai ya ce to malam shiga gaba amma wajen wani dalibi ya je ya je ya gaito ka kuma shi ne mai gida a sai shi gaba wannan shine a haƙu ya ce to malam shiga gaba sai ka shiga gaba illa bi idnihi ma sai dai idan da izinin su sarkin musulmi har yanzu suna da dan wani kaso na addini har sarkin sarakunan da yanzu suke kira kansu sarakunan gargajiya duk da kasa wannan mugun suna ne fa cutan su cutan su aka cutan mu aka yi duk aka samu sallah sunan su suka karba su ma a yanzu galibi ba wai suna damuwa ne da harkar addini ba tunda yanzu sana'a abu ne sana'a ta koma ta ta gado ne kawai da wasu abubuwa a yaje zuwa zai samu wani wanda yake ba ta barardi saboda haka irin wannan yanayi ba za ka ba za ku wani matsa ba wani abin da dai dole maslaha ba ta bayi ba dole sai ya sa baki su kamar ganin wata sai ku kyale shi ta yi amma magana ne wani limancin ku ba za ku je ku kawo wani wanda yake shi yana kawo wannan rali da ba alhali ko kun yi ta jiri Allah ya kyauta Allah ya sauke wa fi ijtima'il ahli idan waɗanda duka suka cancanta da limanci suka taru a waje guda to yuqaddimu al-afqah za a je a kawo wanda fi kowa ilim da kowa fito shi da ke fito ya iya su yi ba hadisi ya ce hadi amma abin da ake magana fito shine fahimtar addini fahimtar addini ai malaman mu na irin su malik irin su shafi irin su ahmad har abu hanifa ma da wasu ke ganin kamar bai san hadisai sosai ba ba shi ba ka zama malami sai in ka haddace wani kaso mai yawa na hadisai na manzo Allah sunan manzo Allah saboda haka da hadisi da fiwa hadisi ba wai ana magana kawai shi ma hadisin wanda kawai sai dai ya tuka ci isnadi kadai ba a wanda yake tafakkuhi yake mudarasan shi wannan hadisan na manzo Allah yana fahimta yanda muke yin nan to idan aka kawo to a kawo wanda ya fi kowa fahimta addini man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi din manzo Allah da shi za a fara kawowa bayanistawa in suka yi daidai a addini kaga nan bai kawo karatun karatun abin da bakun akwai hadisi ne umukum aqra'ukum lil qur'an ba su kawo magana kafin qur'ani ba saboda qur'anin a harshen magabata al-qurra in aka ce al-qurra ana maganar al-fuqaha yace in ka je Imam Malik ana tambaye ana an an tambaye shi wani rawi wani yace wani yace ina ai wani lam yakun min al-qurra ina magana bai zama cikin malamai ba manya ba shine qurra dan ba za a magana qurra shine tirarara yana yana karatu kawai haka gwani ba wannan ba shine malam qurra a wajen malamai ba a wajen malamai na salaf an ce al-qurra ana magana masana fiqh sosai masana addini masana qur'ani da sunna to wannan su ake magana to daga nan kuma daga nan kuma duk ɗabi'a al'amari kuma za a kawo wanda ya fi iya daina karatun Qur'ani ai kun ga a lokacin su Abubakar da su Umar ai sun fi Ubay bin Ka'ab cika ilimi da shi ma balami ne shakuldin amma saboda shi kuma ya ya yana da wani ƙari ya kuma ziya a kansu wajen kafin Qur'ani sai aka gabatar da shi saboda haka to akwai irin wannan duk da kuma Abubakar da Umar su ma za su iya ba ba za su iya ba to amma kamar sun shiga da wizara yi ma manzo Allah wazirci ma manzo Allah Ubay bin Ka'ab kuma su shi ya tsaya tsayin daka da su da Abdullahi dan Mas'ud su Mu'ab da Ibn su Salim da sauransu wajen koyar da addini haka almuhim dai wani qira'a wa katun Qur'ani ne muhimmi ne to amma yanzu irin a yau na zamanin nan fa a yanzu ana samun wanda za ga ya addini ya yi san fiqh amma bai katun Qur'ani ba yana kantawa za ka ga yana fitar dariya da kuma wanda shi kuma gashi shi kuma ya iya kafin Qur'ani sosai to wannan ne anan ne malami ke cewa musamman irin wannan zamani wanda ya iya kafin Qur'ani ya san wani wani bangare ko da alƙulai na sallah wanda in ta da rikici ce zai iya gyarawa ba wanda ba zai iya gyarawa ba sai mutum a gabatar da shi sai manzo Allah ya rika sa yara kanana ma saboda kai Qur'ani da suka sani su limanci a sa wanda iya kafin Qur'ani saboda shi ta sallan daga cincikar khushu'in sallah shine ya samu da iya katin Qur'ani in ba haka ba za ka yi sallah kuma ana yi da lalace lalace eh saboda haka to ka kawo katin Qur'ani wani abin ba za a iya cewa za a iya cire shi baki ɗaya ba illa iyaka dai kamala shine ya zama Qur'ani ba shi kaɗai iya ba ya san Qur'ani ya san sunna ya kuma yana kuma mudarsan littafin guda biyu idan sun daidai a fiqhu fal afdal bis sinni sai a je a sake a duba shekaru gaskiya wannan yana daga cin abin da ya kamata a rika dubawa ni galibi saboda galibi in kuka sa mutum limanci musamman ratibi ba ana idan misali su busu iya kafin qur'ani ba ka sa yaro na babu lihi matsala ya haka to amma musu aka sa waje ratibi kuma akwai waɗannan wanda suka san fiqh sosai a kawo mu shekaru saboda limanci wani kaso ne na mu'amala da mutane to kuma yana buƙatar yiwuwar galibi yaro baka rasa shi dan wasu dan uwai da sauransu yanzu mu da kaga da tawali ke zuwa da in aka ce mu yara za a sa muna shi ya gaba to wata za su dinga ganin mu dai muna musu kasu sa mana baki zigiyon su ya fadi mu kuma haka mu samu kan mu ta girma mu ta musu wasu abubuwa da ba daidai ba saboda haka a sa masu shekarun wani lokaci an fi iya siyasa abubuwa kuma wani lokaci ko abu ne aka kawo wani kawai sai ga kai yaro ne kadimi kai ya jafi kai abin ka abin shi amma da shekarunka ya ganka sosai da geminka da sosai da fura zai gaba zai yi maka magana to wannan duk ya kasa a kawo maganar shi shekaru din wa sharaf da kuma wato ya zama dan gidan ya da girma ya da wato mutunci a idan mutane ba wanda aka saba ganin cewa irin malam fada ne ake ganin sa ba da mutunci ba ko kuma malami da ake ganin kuma yana yin wasu abubuwa da ba daidai ba ko malami ne wanda an saba ganin an taɓa shi amana ne yana dan ci haka ba da wani sharafi a idan mutane ba da kwarjini to wannan gaskiya ba sa ba shi limanci ba limanci ba ba al'amari ne fa wa husnul khuluqi da kuma kyakkyawan dabi'a wace wasa baha da kuma kwarjini na fuska wannan za ku ce me ya kawo magana kyawun halitta ko kwarjini na fuska eh to shi kwarjini na fuska shi shi galibi yadda kuga inna la jamilu yuhibbul jamal to haka sha'anin har mutane ma suke galibi mutane in sun ga abin da yake da wanda yake da kwarjini ke da dan annurin fuska nan sabaha shi da bai kawo haske ba sabaha shi annurin fuska wanda za ka shi da ka gansa akwai kwarjini wannan kamar idansa na maka magana ya da kwarjini yana da kuma samci da natsuwa da kuma kyakkyawan halitta cikan halitta sosai to shi ma a sa shi wannan wani za ga wato ya raga mashi ko dan wannan wa husnul khuluqi da kuma kyakkyawan hali fa in istawa in kuma suka yi daidai waje da a wannan waje fa bil qur'ati wa qur'a kun ga ashe kun ga ashe ba ko shi ne qur'a wai dan a ce za a zo a dan zabi ko na ba take take zama kafirci ba dan suke tsammani ita qur'a ko a ce za a yi zabi ko a ce an cika sun ci wannan da ana yi a shari'a da ana yi a shari'a ko zakariya zakariya annabi zakariya lokacin da zai dauki na nan maryamu ya kafalanta ba kun ji sai da ce sai da aka jefa alƙaluma ba saboda wannan da ana yi mazala kun ga yana yi zai tafiya kamar da jima'i ke faɗa saboda haka wannan ƙura'a dan a ce za a zaɓe ba shine matsala ba ita demokradiya ba shine matsalar mu ma matsalar mu shine wannan zaben ba matsalar mu shine da wasu abubuwa da aka halitta da shi da kuma da za a daidaita tsakanin zaben karo da kuma limamin gari to wannan kaga tace babban matsala amma dan qura'a ko wani abu wannan ko ina da haka ake ai dole ya zabi ko yaushe eh sai sai mu tashi akan yuhrimu insha Allah yau mu dan ja karatun ko idan naga ai ba mu da yawa kaga ai ko ai ba da shi 30 sai mu tashi yuhrimu بعد استواء الصفوف ko magana ce da sabuwa to sai maraqi maraqi su'ud li yantaqi ruqi wa su'ud na al-hajj ash-shaqiqi za mu dan dawo baya nace kamar da na faɗa idan mu ga wurin muqaddima insha Allah sai mu karanta muqaddama ko ko muqaddima da ɗaya ne me yasa kace da ɗaya me babbanci to muqaddama me ba mutaka ni madalun wasali sama da yi madalun wasali kasa to kusa abu ne shi muqaddima shine ita kamar wannan abin da ka kafa ita za ta za ta gabatar da kanta ita muqaddama kuma ita ce abin gabatarwa da mai gabatarwa da abin gabatarwa a dai wannan wajen da abu ne ana dana fada kana isa muqaddama ana isa muqaddima na yawa kware kware sun faida sun go mala ce awwal man allafahu fil kutubi muhammad ibn shafi' al muttalibi wa ghayruhu kana lahu sariqa mithl alladhi lil urb min khaliqa الاحكام والادله الموضوع وكونه هذه فقط مسموع sai ce kitabu usul fiqhi usuluhu dalailul ijmali wa turqut tarjih qailun tali wa ma lil ijtihad min shart wadah wa yutlaq al asl ala ma qad rajah to kamar da muka faɗa yace awwalu man allafa farkon wanda ya fara wallafa littafin usul fiqhi fil kutubi yayin shi a rubuce shine Muhammad ibn Shafi' al-Muttalibi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wanda aka haife shi a yi da hamsin bayan hijira ya rasu ɗari biyu da da hudu bayan hijira dubu hamsin da hudu ya yi amma wani bawa Allah kullum ni kaina ba ma sauran ma sauran wato malamai da almajiransa ba ni kaina na tana ina bawa Allah addu'a yanda ya yara ilimi bayan wannan kokari da ya bada ilimi ya bi girkice gaskiya mutum bawa Allah nan ana cewa shi kansa lokacin da ya wallafa wannan littafi na nashi na risala shi daga cikin malamansa Abdulrahman ibn Mahdi yake cewa tun daga lokacin da na shiga sallah ta sai na musu addu'a sai Imam Ahmad haka duk suka koma suna ba mutumin nan addu'a ai da kuma ana kiran shi Nasir Sunna saboda kusan yanayinsa ba zan ce daidai da irin wannan lokacin mu ba saboda a lokacin da akwai masu ilimi to amma an samu wasu lokuta ne da aka sami tarnaki ma sunnan manzon Allah inda da kun irin wannan lokacin namu shi sa wallahi babu abin da wato a daidai wannan lokaci yake da mahimmancin gaske ga wanda yake tunaniya irin ya nemi ilimin nan ya kyautata ilimi niyyar sai ya kuma ya yaƙi abin da muke gani na yaƙi da irin ilimi da yanzu da muke gani ana ta haɗuwa ga masu suka an ji halar kirista an ji halar kadiriya an ji halar da tijaniya an halar waye sun ce ai su masu da yan adawa sai da sunna su ne makiya najeriya makiya ka zaman kaza kuma duk wannan abin da yana min shine mu ahli suna mu ne wato tage nan bawan
yadda suna ta kullo tukunna wannan fitina ta sa ta idan tsakanin su suke yi saboda haka shi ma a lokacinsa akwai irin rigigimu ta su ɗaya itizali kusan ba waɗanda suka kawo musulunci tarnaki a ilmance don su masu kwakwalwa ne ba irin mahaukatan namu na yanzu ba su rationalist ne masu kwakwalwa ne na gaske in suka maka rubutu su mutakallimin ɗin da sauransu masu kala masu falsafa suka yi magana suka jajjara maka abubuwa to ba za ka iya kwancewa ba saboda haka shi imam wato malamai masana suka rasa za su yi da su da su tun imam malik sun rasa za su yi da su sai da kai sun ce in kun gansu kar ku saurare su kar ku bi sallah kar ma ku amma imamu shafi'i da ya zo cikin ikon Allah bawan Allah nan da abin da ubangiji ya bashi na zarangwana da sanin larabci da kuma sanin addini da sanin sunna shine sai ya rika zaunawa ne ya rubutu ilimin hadisin shi kanshi ya mashi kidima wannan kusan abubuwa da yawa na wasu ƙa'idodin ilimin hadisi imamu shafi ya da minna akan akan malaman hadisi na kuma ilimin usul fiqh yadda za a yi dan cewa suke zuga shi an ji an ce mazalla yayi kaza wani ya rufe ya ce bai yi ba wani ya ce kar a yi wani ya ce a yi to wani za mu yi kyale kawai mu kawo waɗannan ƙa'idodin hankali kawai da su zamu imamu shafi kuma duk da ce a duk ba ta taso ba ai akwai annas da mansuf akwai mujmal da mubayyan akwai kaza da kaza wanda duk ya kawo duk ya kawo waɗannan ka'idoji wanda duk aka sami akwai mutlaq da muqayyad akwai zahir da mu'awwal irin wannan abubuwa da da aka sani a sulbiki babu shafi duk ya kawo ya bayani su cikakken bayani yayin kuma magana kan khabarul ahad ya daga abin da aka kawo rigima a wancan lokaci cewa wai duk wani hadisi duk wani hadisi in bai zo ta hanyar gangan ko ba za a saba abin da dai wannan gaggawa rigimar da aka wace shekarun baya wannan yake kawo ce duk zato ne to a dan a lokacin aka fara imamu shafi a cikin kitabun risala ya kawo yake cewa hujjiya na khabarul ahad shi yasa wato bayan da za a yi dan kankanin shekarun da bayan Allah ne ya shekara 50 kawai yazo da irin wannan abin ya ka dimta miya shi kansa yana jinjina yana da cikin min azkiya ila alam da yawa malaman hadisi daga cikin faibalan da ubangiji ya mamu shafi'i da yawa wanda ya zama ya koshi da ilimi to amma saboda da ya isa shi ma ya kirkiro nashi mazhaban amma yana saboda kunya imamu imamu shafi da kaji baya iya fita daga mazhaban imamu shafi imamu bai haƙi in ya ga dama zai iya kawo mashi mazhaban shi ba amma bai fita ba sai ibn hajar al-asqalani duk shafi'awa ne sai waɗanda za ka ga sun yi saura suna bin imamu ahmad da su imamu malik sauran amma galibi in kana ganin imamu a'immatul hadith su ibn khuzaimah za ka ga duk galibi su shafi'awa ne saboda irin wani kokari da imamu shafi'i yayi mutum ne wanda in kana kan tattafinsa kuma yana da usuli mai ban sha'awa mai ban kayi shi yasa wato ba ba ba ba duk da mun san cewa abin da ya zo da shi cikamakin abin da ya karanta a wajen malamansa ne su imam malik da ire-iren su to amma da irin su ibn uyayna to amma dai wato dole mu dinga jinjina ba wannan ba Allah yanda ya kawo taimako ga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasirus sunnati wal haq zamu albani a tambaye shi cewa inda zaka yi mazhaba wani zaka yi ce inda zan yi mazhaba da zai zai bar mazhabin sa na hanafiya ne ya bi mazhabin imamu shafi'i albani wannan namu eh ba hanafi ne ayi akan mutriyan hanafawa idan naji wannan cewa wai shi bai wai shi bai ma da malamai kwata kwata ba hanafi ne kuma in yana kawo maka ma yana tahririn maka mangarin a hanafin kai kanka ka san wato yago alhaji nuhu babansa babban malamin hanafiya ne babban malamin kasan albaniya da shi ne ya taso in shi kadai ne ubansa in shi kadai ne ubansa a hanafiya to ya isa to balle kuma ga aminansa ga kuma sauran malama da malama da malama da sun katar da shi amma ta tashi a ce ba albani bai da malamai amma wannan dubi bai dame ba wannan kaga ai za mu koma muna muna kare wato ashkhas ne wannan ka yale wanda yake gani shi da malamai zai duba littafi ai shi ilimi babu daban sa ka bude ka gani in ka ga jahilci ka fada amma gashi ne sai ilimi sai ilimi eh shi wasan albani ba idan ba hanafi ne ba hanafi ne kuma har wasu daga cikin ra'ayoyinsa har daga har bayan ya zama malamin hadisi cikakken sa wasu daga cikin ra'ayoyinsa ra'ayi ne na hanafi kuma wasu daga cikin ra'ayoyinsa da kamar misali an zuwa ce hayya ala salah hayya ala salah ba ba ba mu haƙala muke yi ba shi sai ce ana daga biyu ra'ayin hanafi ya da wasu ra'ayi kana hanafi ne kuma ga wanda sai wanda bai sani ba a lokacin rashin ingancin ra'ayi nawa ne ibn taymiya ya ce ra'ayin hanaf ya fi yafi rashin ingancin wani lokaci akwai cika baki ba imamu shafi yana cewa kullu nasu iyalu ala abi hanifa fil fiqh ba ji kasa ana daina malamai ba yace kowa daga gani wanda suka zo bayan abu hanifa to sun amfana da abu hanifa a ilimin fiqh saboda abinda Allah ya shigo mishi mana nan shi ma kansa ai daga cikin abin da tafi imamu shafi shine ya hada tsakanin irin abu hanifa da yin ilimin su maliku na madina abu da inda Allah ya masa fara zaren fara abu hanifa ba dan kakari ba galibi abin da ya faru shi dai bai yawo ne ya tattara hadisai ba kuma ya dan fara wasu kurakurai wannan kuma wato ɗabi'a ce da ɗan adam duk wanda ya zama bi za a sa ilimi bai kai ragowar sa hadisa malamai ba dole zai zama ba kamar ba kamar su za ga ba kamar su Sufyan al-Thawri ba kamar su Hassan ibn Salih ibn Hayba ba kamar su Mis'ar ibn Kidam ba ba kamar su sharik bin abi abdullahi al-qadi ba wanda su wannan sun yawo sun tattara ilimi amma shi ya zauna a waje daya to kuma da bai zauna ba a iraqin ba zai kanta su yawo suka rika yi wa zai kanta kenan wa zai fita ba wa zai gaje ilimin su ilimin su abdullahi dan masud ai shi ai kusan shi hari da wannan ilimin imam malik da ya kasa ya yabe shi ne shi jahili ne ba saboda haka abu imam shafi'i ku cika ku kaddara shi sosan gaske kuma duk wanda aka tsiran da aka sami ko da ka ga ka samu wata kuskuren da zaka gani ta ishe to ku dinga kiyaye masa sabi kasa da yake da shi a wannan ilimi kusan duk wani ilimi na musulunci da da shi zaka fahimci addini zaka samu imamu shafi shi ya fara yi gaya maka ya zaka fahimta imamu imamu amala cewa ban fahimci na sake maso da kaza da kaza ba sai da bakal imamu shafi abin da ke magana shi ne yadda zamu yi tawfiqin nusus Qur'ani da sunna sun zo kamar sa cin karo za mu shafi haɗuwar mu da shi ya ƙara buɗe mana ido ya zamu fahimce su je babu Ahmad Allah ya ji kansa rahama wa ghayruhu walin sa kuma kana lahu saliqa wannan ilimi ya kasance a wajen sa a ɗabi'ance yake markuzun fi ɗabi'ati ina ilimi a ɗabi'a yanzu imam malik ya da duk wannan usul fiqh yana da shi amma bai yi rubutu ba shi amma abu hanifa duk wannan abu har shi yasa za ka za ka ji wasu daga cikin usul din da ake ganin imam malik ya saba da abu hanifa a usul fiqh ma kuma za an kawo imam abu hanifa yana da al-istisan imam malik yana da masalihul musala yana kuma da hujjat amal ahli madina ai kaga dai ashe yana da usul fiqh sa yana da kitabu da sunna da da ijma'i sannan kuma sai ka hada da masalihul musala da amal ahli madina imam shafi'i yana da al-istishab to waɗannan duk kaga shine abu da ke cewa ghairuhu kana lahu saliqa mithl ladhil al-urb min khaliqa kwatan kwacin abin da larabawa suke da shi na wato dabi'an su zaraqan su da wato harshen su ba sa bukatar sai an gaya musu wannan khabar ne wannan mubtada zamanin balarabi na na baya can za ka ji labarar zamanin mazala ka ce wannan fi'ili ne wannan fa'ili wannan waye wannan wannan khabar wannan mubtada shi ba zai san wannan ba amma kana yin kuskure ya sani yanzu mu a wajen a wajen bahaushe ai abin da su yan makaranta suke faɗi a ce wannan madanganci ne wannan aikatau ne wannan sifatau ne wannan waye wannan aka ce dukkan biya ne nan biya ne amma yanzu su zo su yi kuskure daga gani shi yanzu ɗan china da je kanta wannan ƙa'ida zai kuskure ga mu gyara mishi ba mu sai ma mu ƙara masa to shine yake cewa wa mutul labil urd min hadiqa saboda masu hujja su ne ke su ne masu yare su ne hujja akan yare ba yare ne hujja akan masu yare ba kullum ku kalla a matsayin ka'ida kar wani ya zo cewa ya wannan ya saba ka'idan yare kaza sai ka ce to wannan ka'idar ka'ida ce da ta masu yaren duk wanda saba dan ka ya saba ka'idar su ko a ka'ida ce ta da kai a rubutu na ɗaya daga cikin masu yaren kawai yanzu misali ka'idan Hausan Kano ba ta zama ka'ida ce daya saboda Hausawa ba 'yan Kano ne kadai ba sauran hausawa su ne hujja akan masu yara akan sauran ka'idoji saboda haka duk na ake zuwa a duba misalin labilin urbi kwatankwacin abin da ke wajen larabawa min halifa na wato ɗabi'ansu na yaransu ɗabi'ansu a sace take ba sa buƙatar wata ƙa'ida sai yake ce al-ahkam wal adillatul mawdu'u yanzu ya maka magana akan mawdu'i yace mawdu'in shi usul fiqh shine al-ahkam wal adilla al-ahkam shi samara ce ta sakamako ne na na dalilai shari'a al-adillatu shari'a shine kitabu da sunna da sauran abubuwa da ijma'i da sauran abubuwa da kuka sani shi ma al-ahkam shi ne ce maka kaza wajibi ne ka ga in zaka zaka san abu wajibi ne in ka kanta dalilai ko kaza wajibi ne daga wajibi sai mai alakamu taklifiyya nan guda biyar daga wajibi sosai ka zo musahabi tare suke in ka zo musahabi sai ka zo haramun in ka zo haramun sai ka zo makaruhi tare suke sai kuma ka zo mubahi waɗannan su ne tamara na na al'adillar su shar'iyya suna al'ahkam to wasu daga cikin malamai suke cewa mawdu'in usul fiqh shine ahkam din waɗannan hukunce-hukuncen akwai alhakamul wada'iyya su ma sun za su shiga ciki alhakamul wada'iyya ai kusan su ko alhakamul wada'iyya shine abin da shari'a ta sanya shine alaman da sai an ga shi za a yi wani ko sai an sai dalilin sa za a yi wata ibada sai an sai rana ta yi zawali sannan za a yi to wannan shi alhakamul wada'iyya to wannan alhakam wasu da cikin usul fiqh wannan shine alhakam wasu suka ce kuma al'adatu shar'iyya shine alkitabu da sunna to amma shi anan malam sai zaba wal ahkam wal adillatul mawdu'u hukunce hukuncen da kuma al adilla din wannan sune kawai mawdu'in ba usul din baki da duka guda biyu shi za a maka shi abu ne za a maka kenan duka guda biyu wa kaunuhu amma kasancewar mawdu'i din hadi wannan hadi yana maka ishara zuwa ga aqrabul madhkur me aqrabul madhkur shi al adilla eh wa kaunuhu ay hadhihi al adilla faqat kawai ka dauki al adilla al adilla shar'iyya kadai masnu'un haka aka ji wasu daga cikin malamai suna takaitawa akai suwa cewa kawai al'adilla ne kadai wannan yana kawo hitar kun sabani da ake da shi ana magana guda uku magana ta uku nan shine guda biyu shine nade maka ta farko shine yanzu ya gaya maka cewa ita ce ita ce rajiha rajiha shine al-ahkam wal adilla tare suke shi cikin mazuin usul fiqi da hukunce hukunce da kuma dalilai na shari'a din su kansu dalilan na shari'a shine kitabu da sunna da sauransu waɗannan duk mawdu'i na usul fiqh magana guda biyu da nade maka shine magana na na biyu da fara kawo maka magana cewa al-adalatu shar'iyya ita ce mawdu'i na usul fiqh wannan magana ne shine galibin jumhurin malamin masu tafiya zuwa gare shi wannan kuma zaɓin ibn taymiya wacce su bangawi na tubansa na ga ya faɗi wannan wannan magana magana shine kuma magana al-amidi kusan amidi ko amidi amidi to Allah ji kansa wato abin da ya faru usul fiqh kusan da can ma suwa suke usul fiqh su ne manyan malamai su imam shafi'i to yanda kuka ga yanzu da lokaci ana samun ana ta kawo khabar al-ahad ana samun ilmul maqasid ana samun usul fiqh wasu yan banza na shiga ciki to ai ba tin da abin ya fara shiga ba daga bayan masu kalam din nan masu wannan dai masu ra'ayin rationalist din kaza su fi kowa ba da wahala fa ibn tamiya na cewa an ba su zaran kwakwalwa zarangwana amma ba a ba su abin da zai tace musu zuciya ba su matsala su kenan su a to sai suka dinga shiga wannan ilimi su ma wannan kuma cikin iko Allah har ilmi hadisi ba sai shiga sai su kawo ka'idoji ba sa shiga cikin ilmin ruwayoyi da isnadi amma sai su kawo dan ka'idojin su kuma sai a kawo sabani a ce wannan shi da ayi wani in ka ji sai ga wani mutakallimi ne kawai ba eh to shi sai akan samu wanda su a galibi ba su a san su ma da addini ba wani lokaci ma ba a san su ma da ilimin fiqh ba ba da fatawoyi kawai shi zama tunda ai kaga wannan wani abu ne da zaka wani lokaci sulki wato hankali da zarangwa da fahimta na iya shiga ciki wani abu zaka gani ana ana kama ka irin wasu gardin shari'a ne sai sai zama ka'ida waje daya to to sai aka samu wanda ba su da addini ba suna shiga wanda ma ba su da fiqh za a ga su wanda muka littafin da muka makaranta ba sunansa imamul juwaini kuna jin ana cewa wannan shine magana juwaini a hukunci tsarki ko sallah ko azumi ku ta baje kuna jin malamai na faɗa haka to kaga iya ne tsaya iya ne tsaya shi usul fiqin kawai ne ya tsaya kawai ya ta kawo maganganun sa na zaurancen sa wannan abin da ya kawo ya yi kokari wannan kaga muktasarin da ya kawo da makaranta makaranta ne mai kyau sai a duba amma ina son ku fahimci matsalolin da aka samu to shi al'abidi shi ma da ya shiga cikin wannan shi ma ya daga cikin wanda su ba ma su da addini sosai suka shiga babin kuma sun yi wallafe wallafe wallafe wasu ba laifi suna da kyau la iya- iyaka akwai barbare a ciki da yawa yanzu dai da yawa ana ana ana gyara tabaran da suka yi wanda wannan shi jawo ko zaka samu duk wanda suka zama il- ilimin na usul ya ya gwanance zaka iya ganin shi wani tataccen dan duniya shedani zaka iya ganin sa saboda saboda yanayin yadda waɗannan malaman su ne suka dinga rubuce-rubuce masu yin zurfi a ciki Imam al-Amidi har wasar sallah yana yi har wasar sallah yana yi Allah ya Allah ya kyauta to ya daga cikin shi ma wannan zabin sa cewa shi mawdu'i na usul fiqh shine wato ah, al-adillatu shar'iyya to sai masu cewa kuma mawdu'i na usul fiqh shine al-ahkam kamar yadda shine ikhtiyarin Muhammad ibn Ali Shawkani a cikin آه، إرشاد آه، الفحول to amma dai al'ahwat shine abinda shi malam ya faɗa anan cewa al'ahkam wal adlatu huwa al-mawdu eh maganan waɗannan a ce ahkam ne saboda dai in ka ce ahkam din to ai ba samu ahkam sai adlatu shar'iyya in ka ce adlatu shar'iyya to kuma adlatu shar'iyya me tamaran shi sakamakon sa shine ahkam din don haka duk a hada su ya zama sune mawdu'i usul fiqh wannan din wannan yafi yafi gewayewa إيه، وكونه أي وكون الموضوع هذه أي وأن هذه هنا أي- هنا مك إشارة أقرب المذكور شنو الأدلة أي هذه الأدلة فقط أي كونه هو المو هو موضوع أصول الفقه فقط مصنوع عن بعض العلماء هم بيكاب إمتى؟ إيه. أي وكونه أي وكون الموضوع هذه أي هذه الأدلة التي ذكرت فقط مصنوع هي أيضا مصنوعة عن بعض العلماء أنها هي هي موضوع أصول الفقه إيه، saboda haka kaga wani magana guda uku magana guda ku dinga fahimtar maganganun malamai suna da- wani lokaci za su iya gaya maka gaya maka cewa magana kaza akwai sabani uku na ukun su shine tafsiri wannan ka magana uku suka maka magana hukuncin kaza akwai sabani na ukun shine tafsiri Ku- magana uku suka yi kaga da suka ce magana uku shine maganar farko shine haram hal- halal kai na biyu haramci na uku tafsili to in yace maka wannan akwai magana tsakanin malamai thalithuha at-tafsil sai su shuka to haka in mutum shi ya dama da idan sa ya san ya fara ya saba kanta tafan malamai to shi ma nan ai ishara ya maka yace wa kaunuhu kasancewa mawdu'in hadi cewa su ne waɗannan aladillan da aka faɗa dinnan fakat su kadai masnu'un an ji su daga wasu daga cikin malamai saboda haka in ka karanta a wurin wasu daga cikin malamai karka ji abin ya maka bambaran kwai to sai ya magana ce usul kun sa- ah, shi tunda ai kaga ah, ah, shi wannan ilimi murakkabin min min aslin wa fiqh usul fiqh to shi ne zai maka magana akan in ka ji usul fiqh sun ce kaza asl asl asl asl to akan me suke nufi suke suke saukar da wannan kalma ta al-asl din shi ce usuluhu da la'ilul ijmali A da- a, usul na shi usul fiqhi din shine wato al-adalatul ijmaliyya ba tafsiliya ba dunkulallun kunce kunce kamar a ce al-asl fi awa- fil awamir al-wujub ko al-asl fi nawahi at-tahrim kaga wanzu wannan ba ai ba ayyana maka wata masala guda ɗaya ba kun fahimci abin da ke magana al'adalatul ijmaliya ita al'adalatul ijmaliya ba ta ayyana maka wani abu guda daya a tana kawo maka wasu abubuwa ne da za su shiga wannan hukuncin sai sai to dukkan su ga waɗannan a- in ka haɗe su to a- wannan wajibi ne to wannan su ne shi ne wato daga cikin eh, in ka je mai usul ya ce usul wa asluhu kaza to wannan shine abin da yake magana wannan yana gaya maka wajen isti'malat na lafazin usulin ne usuluhu da la'ilul ijmali Ah, sai wa turqut tarjih qaidun tali sannan kuma suna amfani da lafazin al-aslu si si amfani da shi wajen si ambaci hanyoyin tarjihi wannan qaidun tali ɗaya daga cikin qaidi da suka suka ce al-aslu suna nufin suna nufin tarjihi shi ma wannan wato qaidi wani qaidin tali wanda yake bi ma al-adlatul ijmaliyya kun ji guda biyu eh tarjih wannan shine abin da suke ke magana to sai magana cewa ma lil ijtihadi min shar min shartin wadah sannan kuma jidda kuma suna ƙara amfani da wato abin da yake ijtihadi zai iya shiga ciki abin da ke sharadin ijtihadi ya ya tabbata wadah shi ma wannan abu ne a fili shigan shi cikin abin da suke kira usul abin da yake sharadi ne da ijtihadi sai ce shi ma wannan asali ne kun fahimci shi ma wannan maganar nasu ta uku wannan wannan ku fahimci cewa abin da suke kira usul ne ya zai ke gaya maka zai zo ya ci gaba da maka magana sukan sauran abubuwa wa yutlaqu al-asl kuma har yanzu sukan ce al-asl kuma wannan shine magana ta nawa kenan ta hudu ne yayi magana kan dalilin ijmaliyya yake magana kan turqut tarjih suna kiran aslu da turqut tarjih kuma yayi magana kuma da shurutul ijtihad sannan kuma yayi magana kuma wa yutlaqu al-aslu ala ma qad rajah akan al-amr rajih wani abin da yafi mafi rinjayen magana sai ce to shine shine asali ababu shine asali ababun kamar abin da suke kira na bara'atul dhimma al-istishab sai sai to wannan hada wal aslu fi jawazihi al-bara'atul asliyah za ku ji za ku ji malamai suna faɗa wannan magana kamar misali a yaren larabci za ku suna cewa al-aslu fil kalami at-ta'sis lit tawkid ai ga suna suna magana al-aslu al-aslu ko al-aslu fil kalami at-ta'sis lit tawkid al-aslu fi kaza kaza wannan to shi wannan suna al-amr rajih suke magana ba al-amr marjuh ba to wannan shine wato itlaqat na usul usul din guda na hudu wannan muka zo insha Allah sai mu ƙara sai mu ƙara bayani dan naga wata kila yana buƙatar ƙarin bayani na'am eh shine abin da yake magana yace yana cewa usuluhu usul na shi wannan sukan su malamai sukan ce kaza asli akan dalailul ijmal akan al'adilatul ijmaliyya shine dalilai wanda suke adun kulallu wanda baya ya ayyane maka matsala guda daya al'adilatul tafsiliyya shine wanda ke gaya maka hukuncin tsarki sallah azmi filla filla amma a dunkule zai ce maka wannan asali misali in ce maka asali a umarnin da matsala ya shine wajibi wannan ai asali a umarnin matsala suna da yawa ai ba ayyana maka umarni guda ɗaya da yi ba na ce maka dukkan umarni da yi to asali musamman a babi na ibada to wani wajibi to wannan sai su ciya shi al'asul shi ma shi wani al'adunsun ijmaliyya haka zalika halin da maza Allah ya yi sai mu ce to duk halin da maza Allah ya yi asali shi ne haramci to wannan kaga zai awwa da yawa za su shiga ciki ba maka guda ɗaya da ya hana guda ɗaya ba ce maka na yi na maka kuɗin goro na ce duk halinsa to wannan suna kiran shi da al'asul shi ma wannan shine maganar farko magana na biyu shine cewa turqu tarjihi qaidun talib haka zalika idan aka zo za a yi magana akan akan hanyoyin tarjihi to shi ma qaidi ne da suke kira al-asl wanda ke bi ma shi wannan al-ajlis al-jimaliyya shi ma za su kira shi al-asl sannan kuma malil ijtihad min shart da abin da ijtihad yake da shi na sharadi shi ma wadah ai abu ne a fili shigansa cikin abin da suke kira da al-usul shi ma sannan kuma wa yutlaqul aslu kuma har yanzu ana kiran al aslu alama qatraja akan abin da yake shine mafi rinjayen magana shine kamar ce al aslu fi kaza kaza al aslu fil kalami at ta'sis lit tawkid al aslu adamu fil kalami adamu taqdir wannan anahu kenan to kama al aslu al baratul baratul baratul dhimma ire iren waɗannan abubuwa to wannan muka zo insha Allah ku sake dubawa muka zo inda wani inda wani abu sai mu sake bin shi dan ban san a tafi ba a fahimci wani abu ba wannan na bayan yana yin ba na gaba na gaba hidima mu tafi da shi a hankali har saboda har sai an gane insha Allah ta'ala ina jin kari a wajen turkut tarjih din nan abubuwan da ake da suke shiga cikin musammayat na usul kamar misali in za ka yi magana akan al-mutlaq al-muqayyad al-am al-khas al-mujmal al-mubayyan al-zahir al-mu'awwal al-nasikh al-mansukh wannan kaga duk suna da suna daga cikin abin da وضح دخول دخولها في مسميات اصول sun shiga cikin wannan babi na usul to sai alqawaid alfiqhiyya na ibn Uthaymeen ko ta ba shi Allah makaranta karfe nawa ne da Allah ta wuce ko to ba laifi ai wannan mutan ce to alhamdulillah a yau sama eh insha Allah to idan za mu tashi baci baci na nawa 41 41
القاعدة هذه ولا هذه ولا Okay. Wannan akwai amma kana kan ba kan ba ku ne ba. Mukan mun karanta a lokutan da muke kantawa ƙa'ida na wan nafala jawuz qat'ahu ma lam yaqa hajjan wa umratan fa ah, ah, fa qat'uhu mtana. Muka yi magana akan cewa yanzu ne nake gani. Ah, Akwai masu bi suka yi wannan. Ƙa'ida na 37. hal indakum shay fa qala na'am haisu hais shine wani ke magana al al hais shine wato a hada tsakanin dabino da da dan mai haka da da dan da dan madara haka kamar ma- madaran da aka daskarar da ita in in kuka duba ko ko wannan amini mun yi in kuka duba in kuka duba in kuka duba wato ya daga cikin abinci da suke ci a lokacin kamar tuwon madara ne suke yi Am- to kamar tuwon madara irin wannan namu amma suna dan hadawa ma da da- da dabino da waye da sauransu in suka hada sai a ci haka to shine haisu a lokacin ka ce mana fa'abu
eh to ai abinci ne mana eh a- abinci ne bi Eh, rubuta za ku rubuta ina jin eh, wane ne ne a cikin ma- masu dan bin kajutukan ne suka yi wannan kaga wajen ko kaga haisu haisu ne eh abu abu ne suke hadawa tsakanin dabino da da mada- da dan madara haka da sukariya kaman to madara haka da dan mai haka sai su wannan in kuwa duba ku za ku ga a YouTube haka za ku ga za ku ga yanda suke dan halawa haka suna dauka suna ci sun ce yana da daɗi sosai to da ba dai madara da madara da dabino da ko shi ne ake kira halalaban
a za ka ga dai akwai- a a- a- a- a wurin hadisi yana yawan zuwa ko hais ko al'aqi da har yanzu mutanen china haka
Cikui? Cikui?
a ba ba cikin ba ne wanda gardin madara zai Idan aka gan shi ayo, to ba aka ga ni ma da yake kasan.
a dukkula wata ran sha Allah zan kama shi To eh sa dan kule shi na gani akwai sa dan kule shi amma ba sani ko wanda din da kake magana. Sa dan dan kule shi haka.
a halalan ba To to kaida na na na wuce.
ya ta bai da
Okay wa kullu ma yahsulu ma qad adhin wa laysa madmunan wa aksahu bumin. Ah wa kullu ma yahsul da abin da ya faru mimma qad adhin daga cikin abin da adhina ko udhina Udin? Wabuwa. Na wace udin. Da abin da ya faru abin daga ce abin da aka maka izini ka aikata sai aka zo aka samu tangarda. Abin ya salwance. Alaisa mazmunan. To shi wannan ba za a ce a kira ka a ce sai ka yi lamuni ba, sai ka biya ba. Wa aksuhu aka san haka. A wata abin da kai ba a maka ba ba ba izini aka maka ba ka je ka shiga ciki wani abu ya faru da kayan وضمين ذاك ذاك لا ذاك يعني القاعدة الحادث وال- والأربعون قاعدة أربعين دهولو وهي أن المتلف شين أبند أكسل وانتر الذي يحصل ما قد أذن فيه wanda wannan salwantar wani ya faru abinda aka izini a iya wato tasarrufi a cikinsa ba zai sabi mazmunin ba za a biya ba wa ma yahsul min shay'in abinda ko ya faru lam yu'zan fihi ba a izini ba fa innahu mazmunun za a biya wa fi hadhihi alqa'ida a wannan qa'ida ya qulu fuqaha malamai suke cewa ma tarattaba ala al-ma'dhuri duk abinda ya ginu akan abinda aka yi izini akan sa falaysa madmunin wannan qa'ida ce guda da ta layi sosai ma tarattaba ala al-ma'dhuri falaysa madmunin bi madmunin wa ma tarattaba ala ghayr al-ma'dhuri fa huwa madmun abinda ya ginu akan abinda aka yi masa izini to ko da ka je kai amfani da shi ya ya lalace ba za ka biya ba amma abin da ya gina akan abin da ba a maka izini ba to in ka je ka taba za ka sai ka biya wa yadda har hadal misal hada bil misal wannan zai bayyana maka in ka lura misali walau anna rajulan jana ala shakhsin inda wani mutumi ya ji yayi ma wani mutum laifi saka fa akaffahu sai ya yanke masa wato hannunsa thumma ta'akal jurhu daga baya wannan hannun nasa ya dinga naso ya dinga ci ya dinga ci ya dinga ci hatta halaka sai da na mutum ya halaka fa innal jani wannan wanda yayi wannan laifin yuqtal za a kashe shi idza tamma shurutul qisas in dai sharadin qisasi sun cika walau anna shakhsan amma ko da za a an fahimci wannan misalan ai walau anna shakhsan amma da za a samu mutum wani mutumi jana ala aka ya je yayi ma wani laifi yayi wani laifin da za a masa qisasi faqba kaffahu sai yanke masa wato hannunsa fakta sasna min aljani sai muka je muka wannan muka rama mu wannan wanda aka malifin faka ba'ana kafahu sai muka yanke mishi shi nasa hannun shi ba thumma ta'akal jurfu sai daga baya ciwo ya rika naso saboda ba saboda shi wannan abin da wancan mutumin yayi ba a saboda abin da ita shari'a ta aikata na kisasi na hakkin wancan da ya ci aka aka bi masa kadinsa tun mahalarkar jani daga baya sai ya zo ya halaka shi wannan wanda aka mishi kisasin fa inna hu la yadhur ba za a biya koyi ba li'anna zalika tartaba ala fi'lin ma'zun saboda wannan ya ya gini ne akan abin wani aiki da aka yi wanda an yi shari'a ta izini a yi wa huwa wa huwa al-qisas wanda shine kisasi an fahimci misalin yanzu da yake magana shi kaga misalin farko shi shine je yayi da yaje yayi sai kawai aka je aka samu kansa misali Allah ya tsare daga baya ta zo ta zama adalin wannan bawan Allah ta dinga ci ta dinga ci ta dinga ci ta dinga ci to da mutum za a bi shi za a bi shi saboda ai ba ba wa ya ce zai taba shi idan kuma shari'a ce aka tabbaka akan wannan mutumin da shari'a da shari'a aka zo aka tabbaka akan wannan mutum akan wannan mutumin sai zama ba abin ya tana so hannun da aka yanke har aka samu wannan cutar ba da aikin shi wannan mutumin na farko ba to wannan tunda dama shari'a ta ce a yi wannan hukuncin to baka ji dama kuma ka zo ka ce shi wannan sai an biya in ya mutu ya mutu ban ya mutu ban banza wannan za ku ji na cewa ko da kansa wannan shi za ka je mana ce ina tan mat shurutul qisas saboda ada a kusa akwai mutuwa irin shurutul amdi dan mutum ya yanka mutum mari ayan mari baya kisa nufin marin da gangan ne amma kuma kisan ba da gangan ne ba wannan shi ake cewa shibul amdi to wannan amma misali idan shar'i sun cika na kisasi shine ba da yake magana ana so kar a a tafata ku da wasu abubuwa guda biyu mu shiga mu yi wannan din ko ko a bashi eh a bashi ina akwai roba ko a bashi ko a bashi shari'a kenan to wannan kaga kaida mu ta yau shine matar taba alal ma'zuni fa laysa bi madmun wa matar taba ala ghayr al ma'zuni fa huwa madmun to sai rawatul uqala na ibn hibban al-busti yanzu da Allah yanzu ku duba wannan bawon Allah wannan tunda tunda muka fara wannan katin gashi mun fara nisa kun ga akwai wani sofanin kin annaba a cikin sa tare da shi amma haka jahilai suka ce shi ma ya yi matsala wai wasu al'adai san wallahi kun san kusan imamu shafi ya mafa akwai wanda akwai lokacin da aka tafi hada shi da harzar rashid kusan malaman nan malaman haka ake ai kullum masu ilimi ba su da makiya irin jahilai jahilai da yan ilar zundu sai kuma miyagun malamai masu zuwa suna ingiza mai kan turoma mu jahilai za mu tashi zikir zumi zikir hatta ala zumi ilmi wal mudawata ala qalbi ko mun gama babin wancan babi na mu'ahada na zu- na zuciya ibn Hibban ce zikirul has- hasbi yanzu mun tsara dawa magana neman ilimi kuma zikirul hasbi eh ko ba ka bane babu salis
eh ga shi ne inda ya alama ne wuce
inda ya alama kenan ba mun gama mun gama zikirul islahi isra'il bil zubi ta هل يجب على آه، مرج من طلب العلم وما عليه eh wa- eh wa- عندما ko haka ce إيه، haka haka- haka ya fa- ya faɗo a wajen ku amma mun yirawa zikirul hasi ala luzumi al-ilmi wal mudawamati ala talabi duka zai iya dauka duka zai iya dauka amma bari in kwafi saboda ni sai in samu riba biyu amma gaskiya wannan nawa ya fi daidai da uslubin ibn hibban نعم.
kun san kowane malamin kana yawan yau da gobe in kana kanta tafas zaka san usulubin sa wannan usulubin da kuke gani zaku ji usulubi ne mai magana da zaku ji tana ce
wannan A- akwai azanci kan innovation akwai akwai azanci al'ilmi ne ba ba- ba al'ilmi ba zai iya lauka kuma al'ilmi ba bari mu gani zai iya yiwuwa kuma ɗaya daga cikin nusa tun da kun san in suka wallafa littafai shifta suke ana rubutawa kowa ya ruwaya zai iya wa ya faɗa wannan ya faɗa wannan bari ku- bari ku je abin da ya faɗa ni na alawa zikirul haqqi ala luzumil ilmi ambatan nusashe da mutane su cigaba da lazim- su lazimci neman ilimi wal mudawata ala talabi kuma su dimanta wajen neman sa ko kuma na ku sai ce ma yajibu ala al mar'i abin da ya wajaba ga ma- ga mutum min talab al ilmi na neman ilimi wa ma alaihi min mutaba'ati al ilmi ko mutaba'ati al hilmi al hilmi ko shine wato hakuri ya cigaba da hakuri a wajen neman ilimi eh zai iya dauka duka to ذكر الحسن eh ذكر الحسن على قلب الإنسان eh wal mudawata ala talabihi da shi da malamin sa ibnu khuzaima ina jin dadin tafasu har har tafasu sahihin sun tafasu na hadisai suna da azancin magana ya malai ce akhbarana muhammad ibnu ishaq ibn khuzaima malamin sa malamin sa malamin sa ibnu khuzaima ne wannan ibnu khuzaima mai sahihi babban malami ne ana kiran shi imamul a'imma ya rasu na tsammanin ɗari uku da goma ko ɗari uku da sha ɗaya ɗayan biyu uku bincika ya daga cikin ana kiran shi imamu la'imma da kuma ya daga cikin malamai da suka ja raya tawhidi a lokacinsa raya tawhidi suka raya tawhidi amma dai ya yi kuskure a cikin hadisin sura خلق الله آدم على صورته طول ستون ذراعا wannan mun samu lokaci ta zamu tattauna kan wannan hadisi amma tawili yayi tawilin kuma bai karbu ba na malamai kuma cikin iko Allah Sheikh Albani ya bi shi akan wannan tawilin kuskure ne gaskiya amma saboda haka ana iya samun malami ya shahara da daidai amma a samu wani abu da guda ɗaya kuskure ba ba ka- ba ka cire mishi rigar mutunci saboda wannan kuma Muhammad ibn Isaq ibn Khuzaimah ya kitabu tauhid ya da kuma sahih ibn Khuzaimah malam to a nan misali Mm.
bambancin haddasana da farana a wajen mutaqaddimun da abu ɗaya ne. da anba'ana da akhbarana da haddathana a wajen mutaqaddimun da abu ɗaya ne. daga baya ne a a suka koma suna bambancewa a, da abin da yake kai tsaye aka karba da kuma abin da yake ijaza ce amma da can da galibi da galibi karatu haka ake kar- a karanta ko dai sama'i ko al'ar galibi da abu ɗaya ne sadaka zaka iya ganin a wata nuska ka ji wani ya ce a haddasa da a wata nuska wani ya ce a khabara da da abu ɗaya ne yace akhbarana muhammad ibn ishaq ibn khuzaima qala ko ko ba a ce qala ba kai zaka ce qala nan qala hadathana muhammad ibn yahya wa muhammad ibn rafi' qala hadathana abd الرزاق عبد الرزاق شنو عبد الرزاق ibn hammam as-sanani qala akhbarana ma'mar ma'mar shine ma'mar ibn rashid al-yamani an asim ibn abi najud asim ibn abi najud shine babban malamin qur'anin nan kaga kaga kaga qari'i ne ba masanin addini ne ba wai jahili ba an zir ibn hubaysh daga abokinsa kuma ai, daga malamin sa zir ibn hubaysh asim ibn abi najud ya da manyan malamin qur'ani guda biyu da abu abdurrahman sulami da wannan ziru ibn hubaysh to duk yayin da je karanto wani qur'ani a wurin wancan to zai je wurin wancan kuma ya ƙara ji ya har hada ya ji abin ya saboda haka shi za qur'anin da yake zaɓin maka zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen yake zaɓin maka yana da wurin malaman sa da yake zuwa ya dubin kowa kuma man da shi yana da kuma malamai irin sa'id ibn jubair Ah, sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair alif abdullahi dan abbas wasu abdullahi dan abbas makaranci ne fa maganan cewa ah, ah, ah, bismillah ya ce daga cikin ala- fa- fatiha ko a cikin fatiha wannan yana daga cikin abin da in ka je ka duba cikin ah, cikin littafi littafai na malamai zaka ga ijtihadi ne daga baya ya shiga ciki da alama Asim ibn Abi Talib Kufi ya samu ne daga Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair kuma daga Almaji Abdullahi dan Abbas daga wasu daga cikin malaman ma- ma- na Makka Eh, saboda haka nan Zir ibn Hubaysh yana rawaitowa daga daga daga Zir ibn qala yace atitu Safwan ibn Assal al-Muradi nazo wajen Safwan ibn Assal al-Muradi shi Zir ibn Asim ibn Abi Talib Kufi idan abin da ke rawaitowa ba Qur'ani ba isnadin sa hasan ne abin da ke rubuta na qur'ani kuma sahihi ne sahihi sahihun majidda eh karbatse ne kasu- ake karba sosai wani lokaci insha Allah idan Allah ya sa makatun mu na itiqani fa nabi dai ran monday ran litini ta zama kun san su shi kan shi hafsin ya da da shi da asim din asim ya da irin nashi mufadarat din hafsin ya da irin nasu mufadarat mufadarat din aka kaman da'afan da du'fan da du'fan da sauransu wannan akwai wasu abubuwa da da da wasu daga cikin makaranta yanzu suna tsammanin abin yankan shakku ne kuma ba wai yankan shakku ne ba wani abin kuma akwai akwai akwai jawa sosai almuhim dai a tashi a karatu kara tsaya a ce ba a yi a waɗannan abubuwan abin da ake kuke kantawa na tajwidi da waye wannan abin da malamanmu suka yi su imamul jazari wallahi sun kyauta kuma iya a basic sun kenan kamar kai za ka kanta chemistry ka ce wai ba za ka tsaya kana duba sabanin manyan malaman kimiyya ba za ka ta aba biyu ba kaga za ka je ka ka kanta na kanka amma akwai wasu abubuwa kuma da kuma in ka tsaya nan sai a zo masu ilimi suna magana kuma kawai kai ka sa musu baki saboda kai ne aka saba ji ustazo kana kana kana kana kanta tajwidi shi ba saba ji ba watakila kuma ka zo kana ba mutane rashin kunya a tsaya a karatu waɗannan abubuwan ka ba bayan kashe ku ne ba akwai wasu abubuwa wanda suke ah, akwai ikhtiyara da mafradarat da kuma wasu abubuwa kuma kai tsaye ma daga manzo Allah ne wannan wanda wannan kuma yau da gobe ne zai sa mutum ya fahimce shi ataitu safwan ibn assal al-muradi fa qala ce ma ja'a bika me yazo da kai wannan sahabi ne kultu sai na ce masa shi zuri ne ce masa zuri bin ubaysh zuri bin ubaysh daga cikin manyan tabi'ai yace ji ito ambul ilma na zo ne ina to ina tonan ilimi shine ambu ai astakhriju al ilma qala sai ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai ce ai ko naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min kharijin babu wani mai fita ya kharuju min baiti zai fita daga gidansa yaqlubu al-ilma yana neman ilimi illa wada'at lahu al-mala'ikatu face sai mala'iku sun shimfida masa ajini hata hafaka bukan shi riban bima yasna saboda yarda da abin da ke aikatawa ne neman ilimi shi mushi albarka da suke yi an ji wannan hadisin hadisin ya tabbatacce qala abu hatim abu hatim yake cewa al-wajib 'ala al-aqil wajibi ga mai hankali idza faraga min islahi sariratihi idan ya gama aikinta zuciyansa an yi sanniya ya karkata kuma da akalansa kuma bi talabil ilmi wajen neman ilimi wal mudawamati alaihi in akwai abin da ba daidai na karanta a wala ku ba ku mun magana wal mudawamati alaihi da kuma limanta wajen neman ilimin idh la wusula lil mar'i ila safa'i shay'in min asbabid dunya saboda la wusula lil mar'i dan adam ba zai kai ila safa'i shay'in wani ya tace ko duk wani abu min asbabid duniya na sababban duniya ba illa bi safa'il ilmi fihi sai ta hanyar tace ilimin wannan abin nan gurin akwai hazi eh me ce mi min asbabi hadhihi dunya min asbabi hadhihi dunya to wa nusqa fi nusqa illa bi safa'il ilmi fihi sai wani ya wato ya zama ya samu tataccen ilimi a wannan abin wa hukumul aqili shi kuma abin da yake hukunci ga mai hankali Allah ya kassira fi suluki halatin kar wato ya ya sanyi gwiwarsa ta sanyi wajen ya bi halin da tujibu lahu batsal mala'ika halin da zai wajabtar masa ya gadan masa da han mala'iku zama suna shimfiɗa masa ajini hata fukafukinsu rilan bisa ni'ihi zalika saboda ya tada abin da yake aikatawa ga mai hankali to abin kamata ya sakwa-sakwa ya baya-baya wajen ya samu ya ribaci wannan abin da zai samu na mala'iku ba don ko ba a gaya maka ba an ga wannan Allah ta'ala shi yasa suke yin wannan abin sun fahimci cewa Allah ya ji da abin ne wala yajibu an yakuna muta'ammilan fi sa'ihi kuma bi- wala yajibu anan za ku ji yana yawan kawo wala yajibu a muke wala yajibu ai wala yan ba wannan wannan wannan yare ne na tada wala yajibu ai bai kamata ba an yakuna muta'ammilan aka yana ku yace eh Hmm?
mutane muta'ammilan fi sa'ihi adnu min as-salatin ya zama yana fata wajen fafutukan neman ilimi da zai yi ya nemi kusanci da shuwa- da shugabanni kar yi haka inji shi tun kaga tun farko yana gaya mana haka fa kan yi haka kar mutum yana neman ilimi dan neman duniya wallahi inda ilimin lahiran ne mutum yake neman duniya da shi to ya shiga uku an shiga uku kar a je ana neman ilimi wannan ilimin lahiran an neme shi kai da lahira dan neman duniya dan neman kaza dan neman kaza ma kai ake kai ma wanda za a taro da kai sai an gabatar an cikitar da kai an kai tuka wala duk wanda ba zai fushe mu ba bazala ya ya tabbata ta hanyoyi mabambanta yana cewa duk wanda ya je neman ilimin da ake neman lahira ne da shi dan shi ya neman dan duniya wanda zai kashin aljanna ba to shine yake cewa karya bala ya ji ba an yakuna muta'ammilan addinu min salatin kari bai kamata ya zama yana fatan ya kusanta da da, da shugabanni ba fi sa'ihi wajen neman iliminsa auna wala duniya ko ya samu duniya biki da shi fama aqbaha bil alimi yace me ya- abin mamakin wato muni me ya kai munin muni ga malami at-tazallula ya zama yana sakata da kashi da ahli duniya ga 'yan duniya ilimi kuma kaje kana kasar da shi ga 'yan duniya wannan kaga ai shine babu abin da yake bi shi muni zai kawo maka maganan babban malamin mai tsoron Allah alfuzan ibn Iya na ganin sai mu dakata ne insha Allah Allah ya kiyaye mu eh Eh. idan faraka min islahi sarirati anya ne okay haka yayi fada na ku ni nawa an yusanniya eh an yabtadi'a bi talabil ilmi nan ya ce an yusanniya shine ya biyunta kai wannan ya- nawa ya bala ku tafi kun san me yasa na fada haka ai cewa yi alwajib al'aqil idza faraga min islahi sarati ai ba ya gama babin islahu sarira shine babin farko ba an yi saniya ya biyun ta ya zama abin nabi da zai yi ya mai da shi ya zama shine tsani tsani sunaini ba wai ya fara ba eh bayan ya fara ba eh amma kuma ya fita dai amma in aka mishi dogon tawili amma na ba malami sai dai ya fi- ya fi fada haka kuma shi wannan mutumin gaskiya daga cikin abin da Allah ya ba shi shine mutum ne mai mai azancin zance Eh, to ina ganin mu dakata haka insha Allah sai mu karanta ba aran ba rago kuma sai a hawar sai wani sati da zuwa amma dan bibiya ba shi yau har da ma sati ko sati sati da mu karanta ba ta awa ɗaya da rabi insha Allah ai lokacin ya ishe ni in shirya to bari mu kulla wannan wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in